الحمد لله الذي أنزل القرآن فأعيت فصاحته البلغاء وأعجزت ألفاظه الفصحاء فدحض ببيان يأخذ بالألباب شبه ذوي شبه أرباب البراءة وصلى الله وسلم على من ملك ناصية البلاغة وزمام الفصاحة وعلى آله وأصحابه ذوي الرصانة والحصافة ثم أما بعد وديا تقال تبتا وبنجي سبحانه وتعالى wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na balaga a cikin littafinmu mai albarka littafin nazmu zubdatul balaga wallafar sheikh muhammad ibn abdulaziz nasif allah ta'ala ya ƙara kiyaye shi a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun ɗauki babe na biyu mun tattauna a kan shi ɓangaren azzikiru walhaz wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan albabu salis babe na uku daga cikin jeren giyar karatun bababbukan ilmul ma'ani wanda a babe na biyu mun tattauna a kan abin da ya shafi azzikiru walhaz wato lokacin da ya kamata ka ambaci abu da kuma lokacin da za ka shafe shi dalilin da yasa ake ambatar abu a tsawaita da kuma rashin tsawaitawa wannan duka mun yi karatu a sati wanda ya gabata wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan at-ta'rif wa tankir malan nazimu rahimahullahu ta'ala albabu thalith at-ta'rif wa tankir al-aslu fil ma'lumi an yu'arrafa ثم البليغ ينتقي ليتحفا ضمير غائب لئلا يوحشا وعلى من يثني به أو يفحشا إشارة رفعا أموم بالصلة وجملة لزيد معنى حاملة إضافة تشي بمدح ذم واللام فاعرف بعد هذا النظم جهالة التنكير منها عظمي قلل وفي سياق نفي نعممي مالا yana cikin bayani akan ilmul ma'ani yace babe na uku zai tattauna akan abin da ya shafi ma'arifa da kuma nakira annakiratu wal ma'arifa wanda a ilimi na nahwu ma wannan akwai shigo babe ne wanda yake mai cin gashin kanshi النكرة والمعرفة نكرة نقابل المؤثرة أو واجع موجع ما قد ذكره كما عند مالك يفعل wannan shi kuma sai ce a ta'arif sanarwa da kuma a tankir rashin sanarwa rashin sanin abu wato abin da yake sananne a wajen malamai sunaye kala shida su ne suke ba da ma'anar wato ta'arifi mu'arrafanci amma wanda ba shi ba to sai zamanto na kira ne shi yasa ce na kiratu na ƙabilu al-mu'athira a waƙe un mawuƙi'a maƙar zikira wanda an na kira shi ne kullu simin sha'i'in fi jinsihi bi haithu la ya su bihi akhir duna ghairihi shi ne dukkan suna wanda yake watse a cikin jinsinsa ta yanda ba wani wanda zai iya keɓanta da wannan sunan ba tare da wani ba wannan shi ne ake cewa na kira ko idan ka ce rajul namiji kaga ba za ka ce kai kada yake nufi ba za ka iya ce ana rajulun wa fulanun rajulun wa huwa rajulun kaza rajulun wa kullu na rijal mun gane da kyau idan ka ce imra'a baya nuni akan cewa matarka ita kada ce imra'a ko ‘yarka ita kaɗai ce imra'a ko makwabciyarku ita kaɗai ce imra'a bin gane da kyau na kira ce wannan ina aka ce masjid ba za ka ce masallacinka kaɗai shi za a ce wa masjid ba masallacin da sahu ɗaya gare shi za a ce mai masjid masallacinka mai sahu talatin za a ce mai masjid masallaci na juma'a za a ce mai masjid aljami almasjidul jami masallaci da hamsin salawatu za a ce mai masjid kaga shi masjidun na kira ne irin bait yanda gidanka yake bait zaka ce mai bait haka zaka ce wa gidan wato talaka bait zaka ce wa gidan mai kudi bait zaka ce wa gidan alhaji bait zaka ce wa gidan malam bait kowanne dai bait sunan shi mun gane da kyau so amma lokacin da kake nufi ya zamanto mu'arrafi ya zamanto sananne ne a wajenka da kuma shi wanda kake yi wa magana din to akwai abin da za ka yi amfani da shi sai ya zamanto mu'arrafi ne a wajenku mun gane da kyau ya ce al'asulu fil ma'alumi an yu'arrafa asali a ilimin balaga cikin abin da yake sananne ne a wajena da kai idan za mu yi hira to asali shine an yu'arrafa ya zamanto mu'arrafi ne a wajenmu wannan shine al'asulu duk abin da yake sananne ne a wajen wanda za ka yi wa hira to ya zama to ka zo da shi da ka mai tarifi mun gane misali yanzu salula salula in ka ce salula ta shafi ta kowa ko to amma sai ka ce na su yi salula da ka ce na su yi salula in ka ce za ka sai da ta shi ne zai ka ce na sayar da salular na su yi salula kuma sai na sayar da ita mun gane kyau amma idan ka ce na su yi salula kuma na sayar da salula wannan kowace salula da ka faɗa na kira ce na su yi salula na sayar da salula kana nufin ka su yi sabuwar salula sai ka sayar da tsohuwarka la'alla haka kake nufi ko kana nufin ka su yi salula guda biyu ka sayar da ɗaya ka rike ɗaya mun gane da kyau amma in ka ce na su yi salular kuma na sayar da ita kaga mu'arrafa ce kenan mu'arrafa ce sananniya ce a wajen shi wanda kake wa magadan misali kace ishtaraitu kitaban thumma bi'tu alkitaba na siyo wani littafi bayan na saye shi da na dan leka shi na ga bai kayatar da ni ba sai na sayar da shi mun gane kaga anan na farko ka ce ishtaraitu kitaban ka zo da shi na kira saboda shi wanda kake yi wa hiran bai san littafin da ka siya ba sai ka ce mai ishtaraitu kitaban to kuma da ka tashi za ka ba shi labarin cewa amma littafin yanzu ka sai da shi don kada ce ma ka ara mashi to za ka zo da alifi da lamu ne amma ka ce sun mabi ito kitaban ba zai ba da ma'anar abin da kai kake so ba ka tabbatar mun gane da kyau na siyi littafi na siyi wani littafi sai kuma na sayar da shi haka kake so ka ce sai ka ce ishtaraitu kitaban sun mabi ito kitaban ba zai baka wannan ma'anar ba saboda a ka'ida annakiratu idza takarrarat sarat athaniyatu ghayra al-ula wannan shine kaida idan na kira ta tuttusu a guri ta biyu ba ita ce ta farko ba amma ma'arifa ita idan ta tuttusu to ta dayan ita ce ta biyin ta biyin ita ce ta dayan mun gane da kyau sai yasa wannan kaidar idan mutum ya rike ta da kyau zai iya saka ta alqur'ani zai iya saka ta sunna ta mayaki kuma yi ta ganin nasara cikin tafiyarsa da Allah ta'ala ce a cikin suratu ash-sharhi wa rafa'na laka dhikraka sai ce me fa inna ma'al usri yusra anan tsakankanin al-usr da al-yusr wanne ne na kira wanne ne ma'arifa al-usru ma'arifa al-yusr na kira sai kuma aka ce me inna ma'al usri yusra a cikin nan aya ta biyu wane ne ma'arifa wane ne na kira al'usuru shi ne ma'arifa al'usuru shi ne mai na kira to ƙa'ida shi ne al'usuru so biyu ya zo shi a cikin aya biyu amma dukkanin shi ya zo mai ma'arifa al'usuru so biyu ya zo cikin aya biyu duka ya zo shi mai na kira to ƙa'ida shi ne bayan da za a yi tsanani guda ɗaya ya rinjayi sauƙi guda biyu saboda na kira wanda take cikin aya ta farko ba ita ce ta cikin aya ta biyu ba amma ma'arifa wanda take cikin aya ta farko ita ce cikin aya ta biyu mun gane da kyau to wannan shine inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula me yazo shi na na kira yazo sai Allah ya ce fa asa fir'aunu ar-rasula sai yazo me ma'arifa saboda ya nuna maka can farko da ya ce kama arsana ila shira'auna rasulan kamar yadda muka tura babban jakada zuwa ga shira'aunu yanzu wannan babban jakadan da aka faɗa maka kasa shi ne wa annabin musa sai Allah ce fa'asa fir'aunur rasula sai fir'aun ya saba wannan manzo wannan manzo zaka fassara shi an gane da kyau kaga ashe wajen yin amfani da rasulan a aya ta farko da yin amfani da ar-rasul a aya ta biyu a matsayin ma'arifa saboda fil ayatul ula zakara laka hunaka rasulun ursila ila fir'auna thumma ba'da zalika fir'aunu daga alaihi yayi shishige akan shi mun gane da kyau walam yu'min bihi sai Allah ce fa asa fir'aunur rasula to ma'rifa kuma guda shida ce kamar yadda muka fada sa'ilun an ma'arifil ibara hiya dhamiru alamun ishara usulaha thumma al muhalla thumma ma udifa li wahid mimma qaddima kamar yadda wani mawaki yake fada wato ma'arif guda shida ne akwai ad-damir wannan shine ummul bab kenan akwai ad-damir akwai kuma ismul alam akwai ismul ishara akwai ismul mausul akwai al-muhalla bi al akwai kuma al-ismu alladhi udifa an-nakiratu allati udifat ila wato ila imma ila dhamir wa imma ila al-alam wa imma ila al-mausul da sauransu kamar yadda muka faɗa wannan sune guda shida wanda sune ake yin ta'arifi da su ana kaga wannan shine umur babu kenan ana ni nahanu mu anta kai huwa shi kidan akwai damiri na mutakallim akwai na mukhatab akwai na na ghaib a wajen damiri kenan sai kuma al'alam alam shine sunan yanka sunan yanka zai iya wa zamanto suna ne zai iya wa zamanto alkunya ne zai iya wa zamanto laqabi ne wasu man atawa kunyatan wa laqaba wa akhiran za'in siwahu sahiba kamar da dan malik ya faɗa to waɗannan su ne guda shida mai ƙoƙari mu riƙe su wadda ke dama duk wanda ya fara karatun balaga la'alla ya karanta ajurumiya ya san waɗansu dama'ir ya san ismul ishara da sauransu la'alla ya bi ta waɗansu littattafai na hau wanda dalilin wannan shi zai sa balaga tashi ta yi kyawu wajen karatun sai zama to ya san su ismul damir al'alam ismul ishara ismul mausul al-muhalla bi al wato sunan da aka mai ado da al na kira ce sai aka shigar mata da al masjid ka ce al masjidu mun gane da kyau bait ka ce al baitu ka ce zahabtul baita na tafi gida in ka ce zahabtul baita kana nufin ka tafi gidan da kuka yi magana da shi zahabtu ila al bait kharajtu min baitina wa zahabtu ila al bait na fito daga gidanmu kuma na tafi can gidan da ka kwatanta mun din na samu mai gidan a can mun gane da kyau amma idan ka ce fa zahabtu ila baitin ko ila darin ba zai bada wannan ma'anar ba mun gane da kyau in ka ce ra'aitu darin to kana nufin na ga wani gida sai a tambaye ka gidan da ka gani ya kayatar da kai ne ko kuma mummuna ne shi yasa ka ce ra'aitu darin ka zo da shi na kira ka ina ga wani gida tunda nake ban taba ganin gida ba mai kyau kamar shi da idona dai ba wai a tele ba ba kaza ba kace da in ka shiga gidan kamar wata aljanna aljanna ce kaga wannan zaka ce ra'aytu daran ah shikenan in shi wanda kake wa maganar ya taba shiga gidan sai ana dakhaltu dara qablak na shiga gidan kafin ka kaga ba zai ce dakhaltu daran qablak ba zai ce dakhaltu dara qablak mun gane da kyau yawwa wajen larabci akwai kalmomin da in kai amfani da su ko kadan ba za su ba da ma'anar da kake nufi ba ashe dai kalmar duka ɗaya ce za ku zo da shi da shi ya zo da ita kai ka zo da ita amma saboda wannan ya zo da ita cikakkiya yadda ya kamata kai ka zo da ita gurguwa sai ya zama to an baka daraja wanda take kalila shi kuma an bashi daraja wanda take kasira saboda kokarin da ya wajen tabbatar da abin da ya kamata a wannan guri mun gane shine al-muhalla bi alkan sai kuma wato mudafun da mudafun ilaihi ce abdullahi ban gane da kyau kaga wannan abudu anan na kira ne abudu na kira ne to amma da ka raba shi zuwa game Allah ya zama to mu'arrafi bawan Allah ne daga yaje ka ce abdul dinar daga yaje ka ce mishi abdul khamisa daga yaje ka ce mishi abdul bait ban gane abdul turab mutumin da kawai shi kullum kawai abin da yake samu cikin kasa yake lima shi in ka gan shi da kuɗi yau gobe in ka tambaye shi yana na zai ce maka ya sayo fantir za a sake wa gidan shi fantir fantarkin gidan shi bai yi komai ba amma saboda kawai shi ya koma abdul turab kullum kwaskwari mal gida yake yake kwace kudin shi aka ce mai abdul turab mun gane da kyau yawwara thumma al-balighu yantaqi li yutihifa amala yace thumma al-balighu sannan kuma balighi wato mutumin da yake da kai balaga a aikace ba wai a ilmance ba idan aka ce al-baligh ya sha bambam da al-balaghi balaghi shine wanda ya san ilimin balaga a ilmance ya karanta littafi kaza ya karanta littafi kaza zai iya zaka iya zuwa ya karantar da kai ita amma kuma zai iya yiwa shi din ba baligi bane in yana zance ba za ka gane cewa ya yi karatun balaga ba mun gane da kyau to wani ana ce da shi balaghi wanda ya yi karatun balaga amma kuma shi din balagar babu ita a aikaci to amma shi kuma balaghi shi ne wanda a zancen shi ko ba a ce maka ya yi karatun balaga ba za ka ce lallewa ne yana da balaga mun gane da kyau ko wanda in ya tsaya a gaban jama'a in yana bayani za ka ji ka wahayin minas sama'i ne za ka ji kawai tiriyan tiriyan in yana zubo maka zance kama ana mai wahayinsa kamar yadda hausa suke fada mun gane to shine albaligh albaligh shine wanda yake da kai balaga a aikace ba waya ilmance kadai ba to balighi yantaqi li yuthifa wato yantaqi yana tsama daga cikin waɗannan ma'arif guda shidan nan yana tsamar wanda ya dace yayi amfani da ita ba don komai ba li yuthifa saboda ya zo muku da tsaraba at-tuhfa ita ce tsaraba ziyegi tuhfatul adfal ko at-tuhfatu sanniya sharhin ajrumiya tuhfatul adfal gashi nan tuhfatu kaza tuhfatul maulud da sauransu tsaraba ita ce tuhfa to liyuthifa saboda yazo muku da tsaraba baligi shine wanda yake zabar cikin ma'arif din ma ba kowace bace zaka dora ta a gurin yar uwarta ta dace da juna an gane da kyau ce damirar ra'ibin li Allah yi hisha wa alaman yusni bihi au yi hisha ya ce damirar ra'ibin wato lamiri na wanda baya nan idan kana so idan ka yi amfani da lamiri na wanda baya nan a cikin zancenka wannan ana yin amfani ne da shi li Allah yi hisha wato saboda mai zancen wanda ake yi wa zancen kada a bar shi cikin kadaici kada a bar shi cikin kadaici alwahsha shine kadaici mun gane idan kana zaune a gida ba kowa kai kadai kuma baka saba karatu mai tsawo ba baka jin daɗi wajen in kai karatu kai kadai da sauransu aka kama an saka gidan kurkuku ne mun gane zaka zama to kana ta fama da kadaici kai kadai ko to wannan shine alwahsha to saboda idan kana yi wa mutum zance in ya zama ka zo da salo guda daya sai ya zama to ka bar shi cikin kadaici anta anta anta to kaga ka zo da kadaici amma in ka canza mai daga wannan usulubi na muhadab ka koma mai usulubi na ghaib sai ga cewa ya bada mi citta Allah ya ce mai abasa wata walla an ja'ahu al'ama sai ya ce mai a gaba wa ma yudirika la'allahu ya zaka za mu ga cewa abasa wata walla wannan abasa fili ne maudushi ya daure huska ya daure huska bai ce mai ba abasta ka daure huska kai sai ce abasa wata walla an ja a hul'a'ama sai ce mai kuma wa ma yudirika me ya sanar da kai bai ce ba wa ma yudirihi an gane? wannan alkur'ani kenan saboda alkur'ani fiye mace da balaga komai ka gani a cikin alkur'ani ko to akwai wato balaga mai girma a tattare da shi irin yanzu misali kuna zaune sai ka shiga gida da ka shiga gida sai ka hoto sai ka ga wato abokin karen shi a ɓace din ya ci tamure ce ni wannan me ya nake gani don an caccamure haka aka baka ce mishi ba ya yake ya kake ganin din ya tattamure ce an tattamure saboda shi ya san da shi kake amma kuma sai ka mai amfani da wani kama an tattamure kai baka san wanda ya tattamuran ba wannan balaga kenan ya nake gani dan an yi hushi nan yaukin kula ko ba lafiya ba irin yadda za ka cewa wannan yana daga cikin abin da yake iya janyowa wato soyayya maimakon ka yi amfani da mukhadaf sai ka yi amfani da damiru ghaib sani ka shiga gida ka tarar da iyalin karanta a ɓace yana ke gani mutum din ran din a ɓace baka ce ba ranki a ɓace amma ta sa da ita kake go yana yau kintin na ji shiru ba a magana baka ce ba ta magana amma sai ka ce ba a magana wani ne ba a maganar ita to shi yasa irin waɗannan bamiru ghaib ana zawa da shi saboda kada a bar mutum cikin kadaici wannan kuma yana daga cikin asalibu na alkur'ani wato ana cikin zance na muhaɗab sai ya koma zance na ghaib walamma ja'a musa limiqatina sai ce mi wa kallamahu rabbuhu yayin da annabi Musa ya zo limiqatina ga lokacin da muka ayyana mai zai zo shi maimakon ya ce wa kallamnahu ya ce wa kallamahu rabbuhu kaji Allah kenan sun shi sa alkur'ani akwai balaga mai girma cikinsa to irin waɗanda za ka yi ta ganin sa a cikin alkur'ani za ga an ɗauko maka aya da farko tiryan tiryan zamirul mukhadab sai kuma a rufe maka ita da zamirul ghaib ko a ɗauko maka ita da damirul ghaib a kuma rufe maka ita da damirul mukhadaf wannan akwai shi da yawa a cikin alkur'ani in muna karatu da yawa za mu yi ta gani irin waɗannan abubuwa wajen tafsiri za ka yi ta gani ga shi an ɗauko ayar da kaza amma kuma sai Allah ya bayyana kaza a shiri karara maimakon a rufe shi sai kuma aka bayyana shi maimakon a bayyana shi sai aka rufe shi wannan balagar kenan mun gane wa alaman yusni bihi sannan kuma kaga damiri dalilin da yasa mutum zai zo da damiri saboda dai Allah yuhisha kana cikin zance na mukhadab sai ka zo da damiru ghaib ko kana cikin zance na damiru ghaib ka zo da shi na mukhadab wannan li Allah yuhisha saboda ya bada cittar wannan saboda dama wa in bi idmarin falil maqami falil maqamati thalathi gane da kyau to ya zamanto ta'rifin naka wa in bi wa in bi idmarin yakun mu'arifa falil maqamati thalath fa'rifan aw kama qala wa alaman yuthni bihi sai kuma al'alam wanda shine na biyu ko suna wanda yake na yanka wanda a ciki akwai al'alam akwai alisumu akwai alkunya akwai allaqab kamar yadda muka faɗa magana da kyau العلم اسم يعين المسمى مطلقه علمه كجعفر وخرنقه وقرن وعدن ولاحق وحلية وهذيم وواشق كما ان دان دان مالك يا فدا دي wasu mana atawa kunyatan wa laqaba wa akhiran da in siwa husayba wa in yakuna wa in yakuna furadan fa'adif hatman wa illa fa'atibi alladhi radif na na na na manta amma dai cikin alam kusan baiti na saba'in cikin wato alfiya za ka ga bayani akan alam to ya ɗauki guda ukun nan to alami ana zauwa da shi ne yusni bihi idan mutum ya zo da alami a cikin zancen shi ma saboda ya yi yabo ga shi wannan mutumin da zai ambata mun gane da kyau akwai lokacin da suna yana zauwa a matsayin wato na yabo ne misali hatim hatim shine mai karamci adibul hatim min ta'i to kaga hatim aka ce akramu min hatim wato wane yafi karamci sama da hatim yafi hatim karamci wato ka girmama shi kenan mun gane da kyau kaman akwai irin su malam badaru kaga malam badaru wata kenan ko watan shi ma ba wai dan kuci-ku ba mu ba dan kwana goma sha hudu dan daren goma sha hudu kaga ai cikakken wata kenan albadaru timmi mun gane da kyau kaga wannan fadar sunan shi akwai me al-sana'u wato kirari da yabo irin abin da ya shafi muhammad kaga muhammad asalin in zaka fassara muhammad shine me ismul maf'ul ne muhammad abin yabo wanda Allah yake yabansa sannan kuma mutane nagari suke yaban shi kaga ya zama to Muhammad ko Ahmad wato Ahmad siga ce daga cikin sigogi na at-tafdil ko Ahmad ma'ana Ahmadun nasi li rabbih wanda yafi kowa yaban ubangijinsa kaga za ga cewa sunan ma'aiki dukkaninsu guda biyu na wanda alkur'ani ya zo da su kowane yana ɗauke da ma'ana mai girma sai kuma mu ɗauka abdullahi kaga abdullahi wannan kayabe shi wanda duka alistana kenan to kuma akwai lokacin da za ga cewa wani lokacin laƙabi yana zauwa wani ya shahara da laƙabinsa misali aliyun zainul abidina idan aka ce zainul abidina wannan alkuni a lakabinsa zainul abidina wato ado na masu bautar Allah haka cewa lallai babban mutum kenan cikin masu bautar Allah shi shi adansu ne shi mai gidansu ne zunnuraini ma'abucin haske guda biyu kuma ibn affan kenan kaga wannan shi ma wato ya zama lithana'i alaihi mun gane irin ka ce abul khair baban alkhairi alkunya kenan go yayin da ka ce abul khair wannan kai ka tabbatar da alkhairi a tattare da shi shi mai gidan alkhairin ne ma mun gane da kyau da abul hasanat allakanawi da sauransu gashi nan cikin malamai akwai masu yin alkunya wanda za a ga cewa alkunya ta yi to sai kuma ya ce au yufhisha ko kuma ya zo shi da alami saboda ya munana wato wannan mutum ya wulakantar da shi al-ifhash shine wato munanawa irin ya zo da shi litababih saboda munanawa tahqir da kuma wulakantawa kawai misali mutumin da da yake tacaccen makaryaci ne kace musailima aga in kace musailima ai ka gama da shi wato tacaccen makaryaci kenan eh ko ka ce abu jahal kana abu jahal ko baban jahilci kenan shi jahil ɗin ma shi baban shi ne eh to kaga yayi abin yayi muni da yawa wannan alkunya kenan musailima alam wato suna abu jahalin shi kuma wannan alkunya kenan ko wanda ya mafi kowa jahilci ya ka ce abu khalu min abi jahalin ya ma furowa sama da baban jahilci gane sai kuma wajen lakabi irin ashamfari ina ga ashamfari ai mawaki ne babba yana da kai wato ash'ar yadda alqawmu qalu a wannan tarfa ne yana da ash'ar wanda a ciki yana ga akwai aqimu bani ummi sudura madiyikum fa inni ila ahli siwakum la amyalu wannan waƙar sace to an ce bai a shamfari saboda yana da manyan dimbarin baki ne mai babban leɓe kenan an ce mai a shamfari kaga wannan zaka zaka zaka muna da mutum ka ce a mai babban leɓe wanda yana da katon dimbarin baki kaga wannan ai ba ado bane yana da muni an yi magana aka ce wane ka ce a wannan mai mai kaza din nan to litaqbih kenan wannan a shamfari saboda yana da kai babban laɓe shi yasa ake ce mai ashen fari mawaƙi ne kuma yana gani ya sananne ne ko to au yufhisha ko kuma ya zo da alami saboda ya muzanta shi wannan wanda wato ya faɗi sunan nashi sai kuma na uku mu yi magana kan abdamir mu yi magana kan al'alam kenan idan za ka yi magana in ka zo da bamiri wannan saboda kada ka bar shi mai zancen mai sauraron zancen naka ya zama to ya shiga cikin kadaici kawai ka zo mai kullum kana mai amfani da wato wato damiri guda daya to sai ka zo da damirul ghaib saboda ka canza mai yanayi an gane da kyau yawwa isharatar raf'a sai kuma ismul ishara idan mai zance wannan duka muna magana akan al-musnadu ilayhi al-musnadu ilayhi ake magana akai ana idan cikin fi'ili ne da fa'ili shine fa'ili shine al-musnadu ilayhi ko idan ya zama to alam jaa muhammadun anan dalilin da yasa ka ce jaa muhammadun shine saboda kaza saboda kaza idan ka ce jaa fulanun kana wannan saboda kaza ko to in ka ce misali muhammadun ƙa'imun ga abin da yake ba wajen kenan muftada da khabari kenan to yanzu idan ya zama to al-musnadu ilaihi ismul ishara ne to ana yin shi ne raf'an saboda daukakawa saboda daukakawa saboda ka daukaka shi wannan wanda kake yi wa magana din nan amma wani lokacin ishara tana zawa saboda wanda yake wanda yake sauraron zancen naka baya fahimta da dadi libadi ilfaham a mutumin da yake da fahimta mai wahala sai ka mai amfani da da ismul ishara ce mai haza wannan ka gan shi ce ina gani ka gaya mai to amma dai asali shi al-ishara idan aka zo da ya tarafa ne saboda daukakawa ne Allah ya ce alif lam mim sai ya ce me zalika likitabu saboda daukaka alqur'ani kenan zalika likitabu la raiba fihi tilka min anba'il qura tilka alqura naqussuha alayka naqussu alayka min anba'iha tilka alqura naqussu alayka min anba'iha tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi wa innaka laminal mursalin wato wajen yin amfani da ismul ishara ga al musnadu ilayhi sai ya zamanto saboda ɗaukaka shi ne هذا كذا هذا فلان wannan kaza ne to wannan saboda ɗaukaka shi to amma akwai lokacin da kake zauwa da shi saboda ka nuna cewa shi wanda kake yi wa magana din kusan duku ne baya ganewa ka nuna mishi ka kuwa mishi kace wannan da ka gani faci ka ganta rike da kyau eh wannan kuma lam ne ka gan shi lam shi yake biye da fa falata da kullu ma'luma to kaga wannan wanda yake ba zai ulfami kenan sai ka nuna mishi da kyau haza hazihi da ba zai gane yawwa sai kuma yace umumun bisila sai kuma asila shine bayan dama ismul ishara sai kuma al-mawsul kenan bidhali mufradin mudhakkarin ashir bidhi wa dhihti ta ala al-unsa tasir wa dhanitani lil muthanna al-murtafi wa fi siwahu dhainitani dhikrtu dhi وبأولا أشر لجمع مطلقة والمد أولى ولد البود انطقاب الكاف حرفا دون لام أو مع واللام إن قدمتها ممتنعة وبأولا أشر لجمع مطلقة كما عند دي الأمالك يفعل sosai kuma bayan dama ya kawo ismul ishara bayan ya yi alam sai ka ismul ishara sai kuma ya kawo ismul musul to ismul musul shine allazi allazani allazina allati allatani allawati da sauransu irin su maman dukkaninsu suna shiga wa ma wa man wa alatu sawi ma zikiru haka za su inda ɗabi'in shihir wa kallazi aidan ladayhim matu kamar yadda ya faɗa dai cikin wajen baiti talatin ya ɓangaren abin da ya shafi al-mawsul to ismul mawsul lokacin da ka zo da shi ja allazi arsaltahu wanda ka turo shi ya zo shi kaga baka san sunan shi ba ko to amma sai ka kiraye shi yace wane ya turo ni yace in na zo ku kiran shi yanzu ya kira shi kaga ba za ka ce mishi ba wane ne ya zo shi muhammad ko ibrahim ko kaza ko sai ka ce yaron nan da ka turo ya zo shi kana ce yaron da ka turo ya zo shi ya yi ya gane abin da kake nufi mun gane da cewa baka faɗi sunan shi ba amma saboda allazi arsaltahu da ka faɗa ka gama komai da komai wannan lil umum kenan ya shafi kowa da kowa kuma saboda zaka iya ganin mutum ya shekara tamanin yau kuna tare da abokinka ka mishi hirar shi akwai wani dattijo shekara tamanin amma kuma in kaga yana tafiya kai ka ce bai wuce shekara hamsin da biyar ba saboda karfin imani da takawa da karatun alkur'ani shi kenan baka san sunan shi ba bai san sunan shi ba sai jiya yau da kuka gama magana da shi washe gari kuma ya zo shi da ya zo ya sallama ya tambaye ka ina sobanka sai ka ce baya nan yanzu da yanzu za ka mishi biya da shi ka ce za allazi ulutu laka amsu huwa fula huwa ibnu tsamani na sana lakin na hu kaza kaza kaza kaza kaza ya gane abin da kake nufi kaga allazi za ka ci wannan wanda jiya da ya wuce na ce maka dan shekara 80 ne amma har yanzu yana nan da karfin shi da sauran shi to ya zo yana tambayar kama wannan jiya da muka gaisa da shi kamar alheri mun gane da kyau kaga allazi zaka ci wannan saboda umum kenan dan ya gangame ya shafi babba ya shafi yaro ya shafi wato in ka zo ka misali ka zo da man ko ma za ga cewa wannan amma ce ta dama gane da kyau fankihu ma ɗaba lakum minan nisa'i kaga ma din nan da aka zo da ita wannan wato ta shafi komai da komai musamman li ghairil aqil dama man lil aqil wa ma li ghairil aqil wa jumlatul li zaidi ma'anan hamila sai kuma wato jumla silatul mawsul kenan silatul mawsul wani lokacin tana zauwa saboda ta ƙara maka wata ma'ana wanda take ɗauke da ita ta daban ba ma'anar ismul mausul ɗin ba mun gane akwai lokacin da ake zuwa da salatul mausul saboda dama shi ita sila dole tana buƙatar mai salatul mausul wanda salatul mausul ana ce mata la mahalla la hamdal i'rab a bangaren nahwu kenan ko to salatul mausul din nan ba kowane lokaci bane in ta zo zaka ce ba ta ɗauke da wata ma'ana sabuwa akwai lokacin da take ɗauke da ma'ana sabuwa wanda in zaka bibiye ta za ga cewa lallai ma'anar da take doke da ita ba ita ba ce ma'anar da ismul musul ɗin kan shi yake doke da shi mu doke a alƙur'ani cikin ƙisar annabi yusuf alaihi salatu wassalam allah ya ce wa rawadatu hullati huwa fi baitiha an nafsihi allati huwa fi baitiha wato wanda annabi yusuf alaihi salatu wassalam shi yake gidanta sai ta nuface shi ga kanta ta nuface shi ga kanshi ta nemi ya yi alfasha da ita allati wannan ismul mausul ne ko to huwa fi baitiha abinda yasa ya zamanto silatul mausul nan yana dauke da wata ma'ana wanda wato ba ita ismul mausul da yake doka ba saboda yanzu idan aka ce maka wannan mutumin dan gida ne an yarda da shi ko ina yana shiga kaga zai iya yin ha'inci ba tare da an san ya yi ha'inci ba amma mutumin da ba a yarda da shi ba ba a gidan yake ba in aka gan shi ya shiga ya fita kaga dole duk wani abin da aka rasa za a ce ku tuntubuwa da shi a ga ya shiga ya fita ko to annabi yusuf alaihi salatu wassalam Allah ta'ala da ya amfani da Allah ce kuma sai ya ce huwa fi baiti ya annabi sai wannan fiqin matil balaga saboda annabi yusuf yana da imkaniyar yayi alfahsha da ita saboda shi dan gidan ne kuma wazirin yanda ya yarda da annabi yusuf yarda ce ta kolin kolin ko ina annabi yusuf yana shiga kuma yana kadaitaka yana kadaita da iyalinta shi mai gidan nashi to Allah ta'ala saboda ya bayyana maka yanayin da annabi yusuf ya shiga cikinsa amma kuma duk da haka ƙaddama khashiyatallahi wato akan biye wa zuciyarsa yanda ya gabatar da tsoron Allah akan biyo zuciyarsa warawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi wato wannan mata wanda shi annabi Yusuf a cikin gidanta yake mun gane da kyau kaga shi da a ce a waje take zai tarra ta abun yafi wahala saboda a ce a cikin gidanta take mun gane wannan kaida ce wanda take sananniya don wata lalata in na gida ne zai yi lalata ba a gane shi karo na farko da na biyu da na uku sai abin ya yi yawa gane yanzu yaranka wanda ka yarda da shi ne maka shago da yana ɗaukan wata jika jika biyu ɗari uku ana ciniki mai yawa sai shekara baka ma san yana ɗauka ba amma yau ka fito daga shagonka kana alwala kawai sai ka ga wani yaro ya hutu kai kai ya ka menene sai ka caje shi duka gabaki ɗayan shi to amma shi ko wancan saboda an yarda da shi ɗari uku zai ɗauka ba kama sun da ya ɗauka sai da dubin shi ta cika an yi lissafi an gama ya zo ya ɗauki kuɗi da ka sake lissafi sai ya ga cewa to ɗakin nan ba wanda ya shigo sai wani daga ran nan ne za a gane shi amma in kafin ka yi lissafi ne yake zuwa ɗauka bayan ya ɗauka ne ake lissafi ka gada ma shi ya fidda kuɗin shi sannan ka yi lissafi so ba za a gano shi da wuri ba to amma sai Allah ta'ala ya bayyana cewa ga yanda ya kuma wa qallaqatil abwaba wa qalat hayta laka wato al'umuru kulluha sarat muhayya'a lahu illa annahu ghallaba wato taqwallahi akan waɗannan abubuwa yarin jayar da tsoron Allah akan biyawa zuciyarsa wala qad hammatu bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi to ga shi ne dai kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa yawwa to shine wa jumlatun wato ana ana nufin jumla ta ita wato silatul mawsul wannan jumla din da za a zo da ita bayan ismul mawsul to tana zawa wani lokacin li zaidi ma'anan hamila saboda ta maka ƙarin wata ma'ana wanda take doke da ita wanda ba ita ismul mawsul ba yake doke da ita yawwala idafatan tashi bi madhin dhanbi walla mafa'atif ba'da hadha an-nazm wato idafatan to idan ka zo da kuma wato almusnadu ilaihi ya zamanto mudafun ne zuwa ga wani abu wannan kana zawa da shi ta shi bi madihin saboda gulmar yabo au zammi ko saboda gulmar zargi amma gulma wanda take ta yabo ko gulma wanda take ta zargi mun gane ta shi daga alushaya ne alushaya shine wato gulma kamar yadda mai alburra yake fada yake cewa na amsara ɗaifu man ahawa fa'arrafa ne walhubbu ya a taridun lazzatu bil'alami ya a taridun lazzatu bil'alami ya la'imi filha wal'udiri ma'aziratan minni ilaika walau an safta lamtalumi a datka hali ya lasirri bi mustatirin adin wushati wala da'i bi mun hasumi. Mun gane da kyau? to alwashadu su ne waɗanda suke masu yada labarai annabi mai masu yada labarai masu yada gulma ce to asirina ba a yake a hannunsu ba sun san asirina cike da bai cike da bai su je su yada shi a ko'ina mun gane to shi ne ya ce akwai lokacin idan ka zo da ibafa ma saboda ta yada gulmar yabo ko kuma gulmar zargi yanzu lokacin da ka ce abdullahi abdullahi nan gulmar yabo ta yada ko gulmar zargi wani maryamu ai anta abdullahi kaga wannan gayabe shi ai a misali kaga mutum kullum yana karatun qur'ani kace mai ahlul qur'an ya ban shi kai ko kuma zargin shi kai ya ban shi kai kace mai ahlul qur'ani ma'abucin alqur'ani kenan ahlul qur'ani hum ahlul lahi wa khassatuhu sai ya kara mai kwarin gwiwa akan karatun shi kuma ka ce mai rajulul kasul eh rajulul kasul mutumin da ya amurbarci kenan kai dai wallahi ne rajulul kasul ne kaga wannan zargin shi kake kana zargin shi akan cewa baya abin da ya dace to wannan ta yi ta yada gulmar zargi amma ka ce ya rajulul ijtihad ya mujtahidi ya namijin kokari kaga wannan yaban shi kai wannan ita dama idafa imma tufidu wato almadaha aw yadhamma kace ya abdad dinar aka manzo Allah fa ta isa abdud dinar ta isa abdud dirhami ta isa abdul qamisa wato bawan dinari ya halaka bawan dirhami ya halaka bawan riga ya halaka to idan aka ce bawon dinari ba wai ana nufin dinarin shi ya halitta shi ba a kawai in kaga wannan mutumin ko in kaga yana fafutuka kawai shi nema ne yake ido ribe bawon kudi kenan akwai kuma abdul kamisa bawon riga akwai lokacin da riga take zamantowa baiwarka akwai lokacin da kai kake zamantowa bawonta kuma akwai lokacin da kuke 50-50 da kai da ita kowa ba bawon kowa ba ne mun gane lokacin da kai kake zamantowa bawon riga shine lokacin da ka saka riga mai tsada wanda ba ko'ina za ka iya kutsa da ita ba in ka zo ka in a masallaci za ka yi sallah dole sai ka leka gurin da babu shigi da huci na yara wanda babu wanda zai zo ya dakuna maka kayan wannan wannan riga taka zai iya yiwuwa ka ga wani wata matsala a hanya wani ya zo suna kokuwa da wani saboda kana gudun kada ka je ka ce ka raba su wani ya goga maka bakin mai ko wani abu ka ce kai a kira mutum da Allah ya raba su kana na amma ka yi tafama akan ka kare rigar ka kai baka so rigar ka wani abu ya taba ta in ka zo zaka zauna sai ka kallaci guri wannan kujerar ina zauna bata mun kaya za ta kai famar ka shine kai me ka kare wannan rigar taka in aka je sallah sama irin matashi in yayi guga ta meken nan kar to in je wajen ruku'u baya yin ruku'u da kyau ta yanda kan nan din karan guga ya kari dole sai ya ɗanyi wani ɗososo saboda a gudu da mutunci saboda gugan nan kan ta kari kaga ne ya zama abdul kamisa haka na abdul dinar abdul wannan duka kuma manzala ya faɗa haka ne akan wato zargin su kenan duk wanda in ka ganshi yana kazara kazara duniya ce a gaban shi ba wai lahira ba wanda ya halaka mun gane da kyau to shi ne kaga bi madihin zammi wallama fa'arif ba'da hadha an-nazm wallama to in ka zo kuma da allam wato harafi na ta'arifi gane da kyau saboda dama malamai na nahawu sun kasu gida biyu akwai wanda suke ganin cewa al shine harafi na ta'arifanci akwai wanda suke ganin lam din nan shi kadai shine harafi na ta'arifanci ko wannan malamai sun yi sabani akan nahawu dan malik yace al harfu ta'rifin aw lam faqad fa namadu arrafta qul fihi namad wa qad tuzadu ladhiman kallati wal ana wal ladina thumma allati walittirarin kabanatil aubari kaza wa tsibtan nafsa ya kaisar suri kamar yadda dan malik ya faɗa a cikin alfiya sai kuma ga shi ma imulatul irab wato ya kawo yana magana akan allam ya ce wallamu harfu ta'rifin yake ce da wa al harfu ta'rifin fa in turid ta'rifa kabdi mubahamin qala al kabid وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى تدرج سقط كما يندى ميم الحياة فلا جنوكو يولا لا manta dai. Maimuna shi ma dai ya yi magana akan waɗannan wato maganganun guda biyu na malaman kufa da na malaman basara yadda suke gani waɗansu suna ganin cewa al shine harfi na tarifanci waɗansu suna ganin a'a lam ɗin nan shi kaɗai ne mun gane da kyau faman yurid ta'rifa kabdin mubahamin qala al-kabid na namanta wato ajizul bait din ajizul bait din sadrul bait saboda ajiz din shine faman yurid ta'rifa kabdin mubahamin qala al-kabid ko akwai wanda zai yi tana na'am na'am to yawwa to shine yace wallama wato lamun ko kuma alifi da lamun idan ka zo da shi fa'arif ba da hazan nazim to za ka san wato dalilin da yasa ake zawa da shi amma bayan ka gama karatu wannan littafin ka shiga na gaba wato anan bai yi magana akan wato dalilin da yasa ake zawa da shi ba to amma dai malam yayi haka ne kawai saboda kada ya wahaltar da kanshi kuma saboda dama littafi ne wanda yake mukhtasar to baya tunanin in ya kawo tarifinsa da kuma gurin da yake shiga za a ga cewa ya yi taɗuri shi yasa ce fa'arif wato ka san shi ba da hazan nazumi bayan wannan waƙar bayan wannan littafin kina to amma dai ana zauwa da al amma ta zama tuwa al ce wanda take a hadiyya da ma ne sigiraƙi jins da sauransu al irin yadda muka karanta da zu kamar suna ila fir'aunin rasulan fa sa fir'aunin rasula yanzu kaga da Allah ta'ala ce ya ayyuhar rasulu ana ar-rasulu ake nufi manzo Allah sallama ake nufi amma kaga ar-rasul ya ce wanda zaka iya cewa ja ar-rasul huna wato wanda ka turo din yazo shine ar-rasul ko ja ar-rasul wannan jakara da ka turo yazo shi to amma da Allah ya ce ya ayyuhar rasul ba za ka ce ba ya to kowa ma yana aika mutum kuma a ce mai an rasul gane da jin idza arsalna ilayhim ithnayn fakazzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaykum mursalun to amma idan aka zo da suna da alifi da lam wannan yana zamantowa mu'arrafi ne ga shi wanda kake yi wa maganar kace ja ar-rasul in muka ɗauki hadisin anas ɗan malik wanda yake magana a kan abin da ya shafi wato istisqa'i wanda ma yake ranar juma'a za mu ka ce fadakhala rajulun kuma can annabi ma kuma sai ce faɗa halar rajulun za mu ga cewa duka na kira ce to inda a ce na kira ce duka guda biyu to na ɗayan ba shine na biyu ba na biyun ba shine na ɗaya ba to inda matsalar take shine na biyun sai ya zama to mu'arrafi ne to sai aka tambaye shi shin shine ar-rajul ar-rajul awwal kuma yace la adari abu nadr salim ibn abi umayya aka ce mai shine na na farko din ko ko yace ala adari ban sani ba yawwala jahalatu at-tankiri minha azimi dalil wa fi siyaq nafi na amimi jahalatu at-tankir sai kuma na kira shi kuma ana zawwa da shi ne ana zawwa da na kira ba don kuma ba saboda rashin sanin wato wannan abu idan ka zo da na kira za ka zo da ita ne saboda baka san wannan abun ba sai ka ce ne sai ka zo da shi na kira ra'aitu rajulan na ga wani mutum baka san shi ba magana da kyau ra'aitu daran na ga wani gida kaga nan shi wanda za ka bai wa labarin shi ma bai san shi ba saboda ka zo da shi na kira la'alla inda a ce za ka faɗa mai shi a fili ƙarara zai iya ganewa mun gane ta wannan na kira kenan to ita na kira ana zawa da ita ne saboda jahala saboda rashin sanin shi wannan abin da za ka faɗa ya abdullahi kaga wannan na kira ce wanda take a gairul maqsuda annakira akwai annakiratul maqsuda akwai annakira ghairul maqsuda misali kace ya maran ya maran adirkini ya wanda yake hucewa tana da Allah ce makamu kace almajiri da Allah ce makamu kaga ba kowa kace ba ko kace bawan Allah kaga duk wanda wayo maka bawan Allah ne wannan nakira ce wanda suke ghairul maqsuda akwai annakiratul maqsuda akwai annakira ghairul maqsuda akwai almunada almudaf akwai almunada almushabbu bil mudaf akwai kuma almufrad al alam wanda wajen almunada kenan guda biyar da muke da yawwa to minha azimi qallil wa fi siyaqi nafi na'ammi to daga cikin nakira akwai wanda zaka zo da ita le ta'zim saboda girmamawa to amma idan ka zo da almusnadu ilaihi a matsayin nakira ba za ka fara ba za ka fara zance da shi ba sai dai ya zo shi a matsayin mu'akhar saboda na kira ba a fara zance da ita sai dai ta fa'idantar ko wala ya juzu libtida bin na kira malam tufid ka inda zaidin namira kamar da dan balik ya fada wato na kira ba a fara ta a matsayin almusnadu ilaihi ka roke ta a matsayin ita ce muftada ka zo da na kira muftada ana zo da shi ana zawa da shi ne ma'arifa ko to in ka ka zo da a muftada na kira to dole sai dai ya zamanto mai mu'akhar sai ya zamanto khabarun muqaddam muftada sai ya zamanto khabar wato mu'akhar shi kuma sali kace rajulun fil fasl wannan kuskure ne rajulun kaga na kira ne ko to in kace rajulun fil fasl ba haka ya kamata ka faɗa ba sai dai ka ce filfasili rajulun saboda rajulun nan na kira ne a cikin ajin akwai wani mutum ka ce rajulun filfasili ko wannan mun ce kuskure ne ko ba haka ya dace ba saboda in dai na kira laisat mausufa ba a zawa da ita a matsayin muftada mun gane sai dai in kana nufin ka ce rajulun azimun filfasili shi kenan sai ka ce rajulun fil fasli kana nufin wannan rajul din mausuf ne an gane da kin wato abin siffantawa ne da siffa da aka shafe ta rajulun azim kai akwai wani babban malami a cikin ajin baka san shi ba bayan ka ce alimun fil fasl wani babban malami ne a cikin ajin wallahi yana karatu kaga yanzu anan ka boye wata sifa wanda sifan nan tana dauke da me girmama shi wannan na kira da yanzu babu laifi ka zo da ita amma kawai ka zo da ita hakanan ba wani abu da da ka sufanta ta wannan baya baya dacewa dan malik ya ce baya halatta ba wala ya juzu limiti da bin nakira malam tufrika inda zaidin namira wa alfatan fikum fama khillul lana wa rajulun min al-kiram indana wa ragbatun fil khairi khairun wa amal birrin yazinu wal yuqas ma lam yuqal wal asl fil akhbari an tuakhara wa jawwaza taqdima idh la darara yawwa ƙallil sannan kuma wato za ka iya ƙasƙantar da wannan kana zauwa da na kira saboda girmamawa ko to kuma kana zauwa da ita saboda ƙasƙantawa za ka zo ka da na kira saboda ka ƙasƙanta shi wannan almusanadu ilahi din wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku can da Allah ya ce wala kun fil qisasi hayatun kaga hayatun anan na kira ce wanda kuma ita ce almusanadu ilaihi din hayatun azimatun rayuwa wanda take mai girma ta tabbata a gare ku fil kisasi a cikin kisasi mun gane to kuma zaka iya zawa da nakira amma saboda ka kaskanta wannan abu saboda kaskanta shi misali irin ka zo ka da almusnadu ilaihi nakira amma kuma kana nuni akan kaskanta shi ce filbaiti sariƙun a gidan akwai ɓarawo akwai ɓarawo to kaga da kace sariƙun da Allah sata tashi ba wata wanda ta ta karya wuce kawai kuli-kuli na in shigo yake ɗauka ya huta to amma dai saboda dai ka kaskanta shi abin da yake ɗauka din da sata su dai shi abin sai ka ce bai sariƙun da sauransu wa fi siyaƙi na fi na amimi to cikin inda ya zamanto na kira ta zo fi siyakin nafi wannan kuma malam ya tashi daga ilmul balaga ya koma ilmul usul mun gane saboda bangaren annakiratu fi siyakin nafi wannan bangaren usul fiqi ne ba bangaren balaga bane wanda ke duka dama za a iya samun wani abu wanda ya shafi ilmomi da dama saboda mun ga cikin al-musnad wal musnad ilai bangaren mubtada da khabari a bangaren nahwu fa'ili da da fi'ili da fa'ili a bangaren nahu amma al-musnad da musnad ilai ake ce mai anan ko to yace wa fi siyaqi nafin to inda ya zama to a cikin jerin zance ne wanda yake na korewa to ammimi to wannan na kira idan ka zo da ita ta gama kowa da komai ta gama komai da komai mun gane da kyau da Allah ya ce wala yazlimu rabbuka ahadan mun gane da kyau la yazlimu wannan nafi ne ko isbati ne nafi ne ko to a hadan na kira ne ko kuma marifa ne na kira ne ko to an na kira tufi siyaƙin nafi tufi dul'umu Allah ta'ala kai ma na salu ko waye ta bashe ki Allah isa an na kira tufi siyaƙin nafi tufi dul'umu mun gane da kyau yawwara Allah ta'ala baya zalimtar kowa daga cikin bayansa yanzu ba za ka ce ba har dabbobi Allah baya zalunta su kowa da kawai da aka ce ma ahadar din nan ko to ya shafi kowa da kowa cikin mutane da aljanu ne mala'ikai ne kwararruka ne dabbobi ne wanda suke rayuwa a cikin ruwa ko a wajen ruwa dukkanin su ake magana akai Allah baya zaluntar kowa wannan kiratu fi siyaqin nafi tudul umuma aw siyaqin nafi kamar aw siyaqin nahi kamar yanda ibabu sa'idi ya faɗa cikin littafinsa wato alƙawaidul fiqhiyya ina ga mun gama ko wannan baitin biyu za mu iya haɗa su ko a'a ko lokaci ya tafi lokaci ya tafi wai wai wai wai wai to abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik